بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمجن جمعة uku ga watan rabi'un al-akhir shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 28 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 200 cikin jerin darussa daga ajinmu na fasli Sheikh Al-Albani lil usul wanda muke musu lambobi a inda muke karanta littattafai mabambanta na ilmomi na ulumul ala a yau insha Allah kamar da muka saba wannan duf'a zamu karatu daga littafin ulumul qur'ani karim wallafar Dr. Nuruddin Aikir Allah ubangije gafarta masa idan ba manta ba wannan malami muna bin sa inda yake mana bayani akan wasu daga cikin littafai na at-tafsir bil ma'thur ko tafsirul qur'an bil ma'thur wato littafai da suke fassara alqur'ani ta hanyar hakaito maganganun sahabbai da tabi'ai da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zamu tashi a lamba ta hudu shafi na 83 da malai yake cewa al-jawahir hisan fi tafsir al-qur'ani al-thalabi littafin tafsir al-thalabi na al-imam Abu Zaid al-Thalabi al-Maliki rahmatullahi alaihi malam yace huwa al-imam al-alim al-muhaqqiq Abu Zaid Abdurrahman ibn Muhammad ibn Makhluf al-Tha'alabi al-Jazairi al-Maliki al-mutawaffa sanata 60 wa 70 ba'da al-mi'ati ath-thamina lil-hijra sunan malamin kenan baban Zaid Abdurrahman dan Muhammad dan Makhluf mutumin Algeria ce al-Jazair kenan babban malami ne na Malikiya an ce ya rasu a shekara ta 800 da saba'in da shida a wani ƙauli kuma ɗari takwas ne da saba'in da biyar an umurin ya rasu yana da shekaru ya ƙaribu tasa'in na sanata kusan shekara tasa'in wa dufina fil jaza'iri rahimahullahu wa radiyanu an rufe shi a ƙasar ta jaza'ir Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya masa rahama sunan tafsirin nashi yadda yake kiran shi shine tafsirin qur'an akwai kuma as-salimi mai suna kama da nashi mai wato abin nan Abu Ishaq as-Salabi ken shi kuma nashi al-kashf wal bayan al-kashf wal bayan to sunayen su yayi kama da suna wannan Salabi da madda wancan kuma Salabi Abu Ishaq as-Salabi shine mai al-kashf wal bayan shi kuma wannan Abu Zaid ne Salabi shi kuma tafsirul Qur'an كان الثعالبي من كبار العلماء العاملين ɗaya daga cikin manyan malamai ne da aka san su masu aiki da ilimi a wari'an kuma mutum mai taka tsantsan zahidan kuma mai gudun duniya mu'ridan anid duniya ya kauda kai daga ita kanta duniya wa kana imaman allamatan musannifan babban malami ne kwararre wanda yake da rubuce-rubuce sannafa ya yi ainihin wato rubuta littafi kitaba wani littafi a kutuban kafiratan littafai masu yawa nafi'a wanda suke masu amfani afwan shi wancan shine mai muka ce alkashful bayan da sa'alat da sa'alat ko yas aka wa min ha daga cikin littafin da rubuta shine wannan al-jawahir hisan fi tafsir al-quran kaji sunan sa wancan al-kashf wal bayan shine as-sa'labi shi kuma al-jawahirul hisan fi tafsir al-qur'an ya daltafi kuma wani kuma akan garibul qur'an mai suna az-zahabul ibriz az-zahabul ibriz fi fi garibul qur'an al-aziz daltafai ne daban-daban makamantan waɗannan tariqatu as-sa'labi fi tafsiri hanyar da as-sa'labi ya bi wajen tafsirin al-qur'ani nastati wa an na'tabira tafsir as-sa'labi safwatan muntakhaba wa mustakhlasa min masadira kathira zamu iya cewa wannan littafi na as-sa'alabi wani tataccen littafi ne wanda aka yi tsakuran shi daga managarta daban-daban fi hadal fan wato a wannan fanni na tafsiri wa qad zakara fi dibajati hadha tafsir annahu jama'ahu min kutubil a'imma ya ambata a muqaddimar da ya masa cewa ya rubuta shi ne ya tattara shi ne daga littattafan malamai daban-daban wa thiqatil a'lam da wato amintattun manyan malamai hadhihi umma na wannan al'umma wa zalika qaribun min mi'ati ta'alif ya karanta kusan ya dogara da wajen tafsire guda 100 wajen rubuta nashi din ma fiha ta'alifun illa wa huwa li imamin mashhurin bid-dini wa ma'adudin fil muhaddiqin a cikin littafin gaba daya kowanne ka daga littafin wani gogaggen malami ne wanda ake ganin shi a matsayin mashahuri kuma ɗaya daga cikin gogaggu malamai daga cikin magana da sa'alabi ya faɗa ga ta na kufo mana ita a gefe da yake cewa qala al-abd al-faqir ila Allah ta'ala Abdurrahman ibn Muhammad ibn Makhluf al-Sa'alabi latafa Allah bihi fi ad-darain yace kad yassara Allah azza wa jalla fi tahriri hadha al-muktasab Allah ubangiji ya bani dama na tantance wannan karamin littafi wa qad awda'tuhu bihamdillahi jazilan min ad-dura cikin godiyar Allah yace na cika shi da tatattun maganganu kadista wa abdu fi na cika a cikin sa bihamdillahi muhimmat ibn atiya duk abin da ibn atiya ya faɗa tafsirin shi masu muhimmanci na kawo su yace wazittuhu kuma na ƙara masa fawaida jalila min ghairi yace walaysa khabaru kal iyani eh yace tawakhaitu fihi bihamdillahi sawaba na yi ƙoƙari na gana kawo abin da yake daidai waje altuhu zakhiratan inda Allah da yamin ma'ab kuma ina ɗaukar littafin nan ya zama mini wani abu zan taskace na lada a wurin Allah rana alkiyama ya ce la yastagni anhul muntahi ƙwararren malami bai sai ce ya fi ƙarfin littafin nan ba ya ce wa fihi kifayatun lil mubtadi sannan sabo kuma ɗalibi in ya iya wannan ma ya ci shi ya ce ya ce yustagna bihi anil mutawwalat za ka iya wadatuwa ka karanta shi ka haƙura da dogayen littattafai tafsirai masu tsayi din wannan daga cikin magana shi ya faɗa a cikin dibajar a cikin muƙaddima da yi Allah ya saka mai da alkhairi kuma littafin yana da yana da larabci mai kyau sosai saboda malami ne adibi yace malam ya ci gaba da cewa wa qad ishtamala alkitabu bi hadha ala fawaid hamma nazaran li nuqulihi alkathira an masadira mafquda yace da haka zaka ga cewa littafin ya samu ainihin fa'idoji masu yawa yana cike da fa'idoji masu yawa musamman waɗanda ya ɗebo daga littafan da yanzu an rasa su kun tafi da dama da yake hujja da su ba a samun su sun bace a duniya kama annahu yamtazu bi wuduhil ibarati wa salasatil uslub kamar yadda ambata yana da larabci mai saukin fahimta da salo wanda yake mai daɗin sha'ani ma ihtiyatihi fi sha'anil isra'iliyat sannan baya sakin jiki ya ta kwaraku kwararo kisoshi da isra'iliya din hadha mithalun bala yace wa hadha mithalun min tafsirihi li ba'di qisari suwari wa hiya suratu qul ya ayyuhal kafirun zai maka misalin zai kwatancan irin abinda ta'alabi ya rubuta a cikin tafsirinsa gashi daga tafsirin suratu qul ya ayyuhal kafirun yace qala ta'alabi ma nas ma nasuhu ruwiya fi sababi nuzuli hadhihi surati عن ابن مسعود وغيره أن جماعة من سناديد قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم دا ما أنا ما أنت فيه ونحن نمولك ونملكك علينا yace abinda aka ba da labari game da abinda yasa aka suka da wannan sura an samu wasu jigajigan Qurayshawa ne cikin manyan kafirai suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ka daina abinda kake faɗa mu kuma mun maka alƙawari in dai ka daina za mu baka duk dukiyar da kake so kuma za baka sarauta a garin Makka wa in lam taf'al hadha in ba za ka iya wannan ba to ga wani option sai ce falta'abid falta'abad alihatana wa na'bud alihatana ka bauta wa allolin ban bauta wa naka yi alliance hatta nashtarika dan mu tarayya a ciki fa haythu kana alkhairu lillahu jami'an sai da duk wanda ya dace kaga duk mun samu kyau mun raba kafa kai kaga wannan magana da ya takaice maka ita in kuma mu da walakan da hanga dogayen maganganu ne da riwayoyi da zaka gansu da yawa amma ga ya takaita ta a cikin fakara guda yace warwiya warwiya anna hadhihi aljama'at almadhkuratu warwe anna hadhihi aljama'ata almazkurata hum an ce kuma waɗannan mutanen da aka ambata su ne alwalid ibn al-mughira wal asib ibn wa'il wa ibn wa'il wa umayyah ibn khalaf wa ubay ibn khalaf wa abu jahl wa abna'ul hajjaj wa nuzara'uhum mimman lam yuktab lahu al-islam wa khatama bi shaqawatihi wa hutima bi shaqawatihi yace an ruwaito cewa waɗannan mutanen waɗanda dukkanin su babu wanda ya tuba ya musulunta kafirai ne zuriyan waɗanda a kafirci suka mutu wasu su ma a badar aka kashe su a kafirci yace to su ne suka tare su suka wannan magana fa akhbarahum annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ba su labari an amrillahi azza wa jalla annahu la ya'budu ma ya'buduna wa annahum ghayru abidi ma ya'budu cewa shi ba zai bauta abin da suke bautawa kuma su ma ba za su taɓa bautawa a wanda annabi yake bautawa ba alama akan su ba su cikin wanda za su samu dama su tsira yace a walan ma kana qaulu to kasancewa fadin sa la a'budu kaga a larabce la a'budu fi'li mudari ina a'budu da aka yi mishi nafiyu zai iya canzawa a gaba a tsuran larabci la a'budu ma qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun a bisa ma'ana a yanzu ba na bauta abin da kuke bauta to yanzu wannan iya nan bai kore yiwuwar a nan gaba bauta musu haka ma kuma wala antum abiduna ma abu kaga shi ma fili mudari ne a yanzu kuma ba ku bautawa wannan bai kore yiwuwar a nan gaba ku bauta ba to shine aka yi wannan takrarin takrarin sai aka kawo shi da sigar mene ismul fa'il dan nuna har abada babu canji a wannan hukuncin shi ne yace yake cewa fa akhbarahum mutamilan an yurada bihi al'ana ana nufin yanzu wa yabqal musta'anifu muntazaran ma yakunu fihi min ibadati muntazira ma yakunu min ibadati sannan anan gaba ko za a iya jira a ga me zai faru ja al bayan bi qawli sai aka zo da wala ana abidun aga lafazin abid yana nufin to har abada ya fi faɗin ma'ana fiye da la'a'abudu la'a'abudu faɗin ma'anarta yana ƙasa da wala ana abidun na fata mun fahimta ma abattun ai abadan ba zan bauta masu ba za wala antum abiduna kuma ba za ku bauta ma abin da ke bauta ba hatman alaihim annahum la yu'minuna bihi abadan dan a tabbatar musu da cewa su ma ba za su yi imani ba kallabi kashafal ghaiba kamar ka ce an bayyana masa gaibu a wannan maganar an bayyana manzala sai islamu gaibun abinda zai faru da waɗannan kafirai cewa waɗannan dai da suka zo dinnan to su a kafirci za su mutu ila akhiri ma zakara gajirin tafsirin tafsiri ne mai garki kwarai da gaske yanzu anan zaka ji ka samu ta fa'ida aziza da za ka tafsiri da yawa baka ji ta ba to haka yake cikin wannan fa'idojin shi sakamakon da ya faɗa ya daga cikin tafsiran da ba a wadatuwa da shi ga duk wanda zai yi bayani ko bincike ko karantawa akan alqur'ani mai girma alqismu thani min aqsam tafsir ya gama da wancan kismi na farko na at-tafsir bil ma'thur zai shiga cikin at-tafsir bil ra'ay tafsiri da ra'ayi to kamar yadda muka faɗa a wani darasi a can baya ra'ayi da ake nufi a nan karka ɗauka abinda a hausance muke kira ra'ayi aga a hausa ka ce ra'ayi kawai ganin daman mutum shaci faɗi kawai to ba shi ake nufi ba a ana nufin da ra'ayi wato da ijtihadin malami shine ma'anar ra'ayi a tafsiru bil ijtihad maimakon dogara da riwayoyi sai zama mutum ya dogara da iliminsa da ƙwarewarsa da sanin larabcinsa da usulul fiqhinsa da da musalahul hadith ɗinsa abin da ya iya na ilimi shi zai dogara wajen fitar da ma'anonin da ke cikin ayoyin alkur'ani mai gina shine ar-ra'yu an yace ma'anar tafsir bi ra'yi huwa tafsir tafsir al-qur'ani bil ijtihad kajigo itimadan ala al-adwati allati yahtaju ilayha al-mufassir ta hanyar dogaro da kayan aiki al-adwat waɗanda mai malamin tafsiri yake bukata zuwa gare su zai zo ya ambaci wasu daga cikin su وقد اختلف العلماء من قديم الزمان في جواز تفسير القرآن بالرأي tun talatare malamai suna da sabani akan halascin mayin tafsiri da tsantsar ilimin ka kawai ko ya halasta ko bai halasta ba fa qaumun tashaddadu wasan jinsi na malamai suka tsananta falam yubihu tafsira shay'in min alqur'ani ma lam yarid fihi atharun min almarfu'i aw almawquf basu ga halastin ayi tafsirin alqur'ani da ainihin wato tsurar kokarin malami ba matukar ba za a dinga ambatan watan abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da yazo daga sahabbai wa qaumun da kuma ɗayan sashin malamai lam yarau ba'san min an yufassiru alqur'ana bi ijtihadi wanda suke ganin babu laifi za a yi amma dai ya zama wanda ya isa ne yayi malami kwararre gogagge zai iya yi wannan sabani ne tsoho tun zamanin ainihin atba'u tabi'ina zaka iya cewa kamar yadda zamu gobe shi wa gari sadalal mali wanda bai maye ne wanda suka ce a'a ga abin da suka faɗa suka ce awalan a tafsiru bir ra'yi qaulun ala allahi bi ghairi ilmi su masu shaddadawa suka ce ka zo kana tafsiri ka zauna kawai a ja maka aya ka fahimce ta kawai da tsoron larabcinka da tsoron iya da irabunka da tsoron iya balagarka da tsoron iya usulul fiqh dinka da tsoron sanin tarihinka suka ce wannan shiga sharaba shanu ne a babun alqur'ani kana faɗan magana ne a madadin Allah babu ilimi yace wa zalika manhiyun anhu kuma kowa ya san an hana haka li qaulihi sallallahu alaihi wasallam qali ta'ala saboda faɗan Allah da yake cewa wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kar ku dinga faɗan abin da ba ku sani ba game da Allah a cikin kulina ma harama rabbiyal fawahish daga cewa da Allah ya haramta wal qawlu bizanni qawlun ala Allah bighairi ilmin kadhalika kin dinga magana da zato yana tsammanin wannan shine fassara kaza yana tsammanin wannan li'irabin shine daidai a wannan gurin shi ma magana ce babu yi wa qad radda al mujizuna hadha ad dalila bi man'i dilalatihi waɗanda suka ce halinsa suka ce a babu hujja a cikin wannan li'anna dhanna naw'un min al-ilm zato shi ma ilimi ne id huwa idraku taraf ar-rajih dan zato shine riskar bangaren da aka fi karkata zuwa gare shi wa ala taslimihima wa ala taslimiha in ma mun yadda da haka din nam na ulisi dilal al-akhar sai mu ce ɗayan ba mu yadda ba li'anna dhanna manhiyun anhu dan shi zato an hana shi idan amkana da ilmul yaqini alqat'i idan akwai ilimi zai yi a samu bi an yi dalil nasu shar'i qati'un aw dalil aqli musil lidhalika idan aka samu dalili na shari'a aka samu wato dalili na hankali to ba a aiki da su kaji hujja ta farko yace saniyar na biyu qala Allah ta'ala wa anzalna ilayka dhikra tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi Allah ya ce musu kuma ka da wahayi dan kai wa mutane bayanin abin da aka saka musu faqad adafa bayanan qur'ani ilayhi kaga Allah ya danganta bayanin alkur'ani zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dan haka fa ulima an laysa li ghairihi shay'un min dalika kinan babu wanda zai haka sai sai ma'aiki kowa ba aikin shi bane wannan kaji da tabi ko yace wa ujiba bi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yubayyin kull shay ce to ai aikace ba kowace aya da kowace sura ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan ta ba وقد اكتفينا ببيانه فيما بينه duk inda kuma annabi yayi bayanin sallallahu alaihi wasallam to nashin shi za a dauka a rike ba wanda zai kara kuma lam yarid bayanuhu an to inda ku annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi bayani ba sabai a lokacin ba sa bukata larabci ne ga magara a gunsu zance ne da suka saba jin irin sa abu ne wanda ana fada sun fahimta daga baya kuma nuqsanin ilimi ya zama ana bukata a san wannan to ya kake so kuke so ayi ku lokaci ka ayi fa fi ijtihadu ahli al-ilm lalle anan ya halasta malamai su kokarin su kama kala fi akhir al-aya kamar da Allah ya faɗa ƙarshen aya yake cewa wala allahum yatafakkarun halas tsaya su tunani da haka malamai tsaya su tunani su gawo hujja ta uku istadallu bima warada fi sunnatil marfu'a masu hanawa suka sake kafa hujja da abin da ya zo a cikin hadisi marfu'i cewa ka hadisi ibn abbas annahu sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqul haditha anni illa ma alimtu ahir dinku da bada labarin abinda baku sani ba game da ni faman kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar waman qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar nabi yace duk wanda ya faɗa magana a kaina sallallahu alaihi wasallama yayi mun ƙarya dan wuta ne duk wanda ya faɗa magana kan alqur'ani da sarransa da kokarinsa shi ma dan wuta ne wannan hadisi malai yace hadisin hasan sai dai a magana ta gaskiya wannan hadisi da wannan lafazin da wannan tamam din bai inganta ba duk da zaka gabar cewa faman kalaba alayya muta'ammidan wannan gaba mutawatira ce ma lafzan wa ma'anan kamar yadda aka sani a musalahul hadith amma bi hadha tamam fal riwayatu la tasihhu domin asalin riwayar al-Imam Tirmidhi ne ya ruwaito ta Tirmidhi da al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Abu Ya'la a cikin musnadinsa da al-Imam Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirinsa haka nan al-Wahidi a cikin asbabun nuzul haka al-Imam al-Husayn ibn Mas'ud al-Baghawi a cikin sharh sunna kuma zaka ga duk waɗannan malaman kamar Tirmidhi shi da kansa ya ishara zuwa ga rauni kamar yadda ya saba zamu zamu za mu zo mu ji magana sa gaba insha Allah ko ba anan ba haka na Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin a cikin Abdaifa lamba hadisi na 1783 shi ma ya kawo wannan hadisi ya tabbatar da cewa wannan riwaya riwaya ce mai rauni al-Imam Tirmidhi da ya kawo wannan hadisin da akwai ɗayawar riwaya ga ta mala ya kawo ta bari mu kaza tukuna na da jundu ita ma tirmizi ya fitar da ita cewa hadisi jundu bin an nabi sallallahu alaihi wasallam qala nabi yace man qala fil qur'ani bi ra'ayhi fa asaba faqad akhta duk wanda ya magana kan alqur'ani da sarransa amin afwan da da, da ijtihadin sa koda ya dace da abin da yake gaskiya alama fi nafsil amri nabi sallallahu alaihi wasallam yace to yayi kuskure tunda ba a sa shi ba to tirmidhi da kawo wannan riwaya sai yake cewa hakaza rawa بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره haka wasu malamai cikin sahabbai wa gairi da wasu su suka rawaito wannan magana an rawaito cewa annahum shaddadu sun tsananta fi haza game da wannan fi an yufassira alqur'ana bi ghairi ilmi suka ce kada wanda ya fasara alqur'ani ba tare da wani asarti mai ilmi ba wa amma alladhi ruwiya an mujahidin wa qatada wa ghairihi ma min ahli alilmi أنهم فسروا القرآن فليس الظن أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم yace amma duk abin da ake ruwaitowa daga salaf daga musamman tabi'ai su mujahid su katada da ire-iren su na tafsirin alqur'ani yace to ba da ba da agarin suke fassarawa ba ba da sarran suke fassarawa ba sai tirmidhi ya ci gaba da cewa yace wasal ibn abi hazmin salu shi ne mai wannan riwaya ya ce rajulun mutakallamun fi an yi maganganu a kansa kaga shi kanshi turmidi ya rawar riwaya shi ma malar ɗanɗan zai ambaci shi wannan sahal sai ce wa kad ujiba bi annan nahya mahmulun ala man qala bi ra'yihi fi ma la yu'lamu illa an tariqin nakal amsa da za a bayar anan shine wannan riwaya kuma ta inganta tana kan mutumin da ya faɗi magana ne akan alkur'ani da ijtihadin sa ba da wani hujja ba akan abin da bai yiwa a faɗa sai da hujja wa annahu arada bir ra'yi ar-ra'y alladhi yaglibu ala sahibihi min ghairi dalilin yaqumu alayh shine wani kokari da mutum yake ganin yana akai ba tare da hujja ba fa yatanawun man ya'rifu al-haqa ana nufin wanda ya san gaskiya lakinnahu yamilu ila ra'ayi ra'ayin min tabi'i amma yana bin wani ra'ayi kamar wanda zai ce fali zalika falyafrahu tana dafin maulidi ne kaga ya ya san ba haka bane yana bin sarrai shi ne kawai yace wa hawahu yana bin sarrai fa yata awal qur'ana wifqa hawahu sai ya fassara alqur'ani daidai da sarrar su da shi ake na ɗaya kenan na biyu kuma wa yatanawalu man kana jahilan da kuma wanda yake jahili ne da skindari'i ko jahili wanda yake ruwan ilimi ya buge shi ruwa biyu ne shi ko jahili wanda yake murakkabi an daura shi an ce shi malami ne shi ma ya zo tafsirin azumi irin su ga sanan burjik a cikin mutane jahili wanda yake ya samu mutane a karkara mai ido daya sarki a garin makafi jahili wanda ya dan yi wani dan diploma ko ta yar abin da ya certificate ta larabci ko ya je Sudan ya wasu yan watanni ya zo yana ganin shi ma malami ko jahili wanda malamai za su jahilai da ɗan ƙunshi za su ce algata malam kawai ma ka zo kai mana tafsiri ka a ce masallacin mu ba a yi shi kenan yin qur'ani hawan kawara wannan duk nau'i ne na jahilai fa yahmilu al-ayata ala mailihi wa hawa abin da ya karkata zuwa gare shi kawai shine shine tafsirin al-qur'ani a ja aya ya kama labari kawai ya fassara kalma ɗaya biyu kawai ya cike da labaran ababen da suke faruwa a social media da traditional media da labaran abinda aka yi shekaran jiya da wanda za a yi gobe da wanda aka yi bare da sauransu yaƙe-yaƙe harkokin siyasa rigingimin jam'iyyu tashin farashin naira faɗuwar darajar kaza da sauransu kawai ya cike da wannan tare to kaga wannan ba tafsiri da mai yake wannan rashin samun hukuma ce wata sun ciwon kanta yasa irin wannan suka yawa a cikin al'umma madin da aka san ciwon kan al'umma ba a bari mutane su zama haka domin wannan yana cikin wato kulliyatul khams na kiyaye aqidar mutane da kiyaye hankalinsu kar a bari a yada musu kowace shiriri ta da sunan fasara alqur'ani to abu ya kai kawo ma sai ka ga hadda zawarawa hadda tsofaffi waɗanda suka wal qaidu minan nisa'i mata ma su rena alqur'ani jama'a ba za ta na maza qur'ani da yake muzakkarin littafi sai ka ga ba wai da ce babu mace malama bane amma za ka ta rasa abin da ta yi ne kawai sai a tara mata suwa islamiyya ta ta musu kawai tana jan ka tubara iya saranta Allah shi kyauta kaman yastadillu kaman masu kafa hujja wa yatanawalu man yastadillu bil qur'ani ala ghardin sahihin ghairu maqsudin bihi ma arad da kuma na uku kuma shine wanda ke kafa hujja da alqur'ani akan abu wanda yake gaskiya ne abin amma wannan ayar ba ta ba da wannan hujja shi ma yana cikin wannan kamar yastadillu bi idhab ila fir'auna innahu tagha Allah ya ce annabi Musa ka tafi gungun Fir'auna lalle ya wuce makaɗi da rawa sai suna kan hujja da shi ala mujahadatin nafsi bi hamli Fir'auna ala nafsi sai su ce a Fir'auna anan ba Fir'auna ake nufi ba zuciya ake nufi izhab ila nafsika innaha taghat sai aka suke fasara tafsir abin da suke cewa tafsirul ishari sufaye ne suke yi ire-iren waɗannan to sai sai su ce kaga ai mujahadatin nafsi abin nema ne ma'ana ce mai kyau amma wannan aya ba ta nuni zuwa gare shi Allah shi kyauta وأجيب أيضا بحمل النهي على من يقول في القرآن بظاهر العربية دون رجوع إلى ما يجب معرفته معرفته على من يتكلم في التفسير daga mafi yawan anan muke faduwa ce sannan kuma hannun yana kan mutane waɗanda mutumin da zai kalli doron larabci kawai da ya iya sai ya je na fasar alkurani doron larabcinsa ba tare da ya tsaya ya san menene malaman tafsiri suka faɗa akan wannan wajen za ka ci ta yawa a bakin mutane irin wannan tafsiran hatta yi rijal jamal min sammil khiyar ya ce hasira kumi ya shiga cikin mai baki cewa kamar allura kafa allura a yi na karanta wannan akar makalla wata ƙullaha wa yi allimukumullah ku ji tsoron Allah sai Allah ya ba ku ilimi ina karanta wannan ta ga duk sun yada a cikinmu unconsciously ba mu san waye faɗa ba daidai ne ba daidai ba ne muna ta kama hujja da wannan maganganu kamar yadda faɗa ran nawa kaina na siya jama'a da sauran duk ƴan uwa da muke karantawa ka ga qur'ani ka ga hadisi kare da fasara su da tsuran larabcinka da tsuran abin da kawai ka ji ka je ka bincika mai malamai masana suka ce akai a littafi so da dama sai kaga ashe yadda kake tsammanin fasarar ba haka ba yadda ka sa rai ba haka bane ko kuma akwai wasu ƙarin fa'idoji waɗanda za su taimake ka zama kana yin abin ne a ala basirati yanzu hatta yi rigar jamal min sammil khiyat aljamal anan ba raƙumi yake nufi aljamal ana nufin katuwa igiya shine aljamal haka yi zuwa cikin tafsiri sannan wataƙullaha wa yu'allimukumullah ba sharadi ne da jawabin shakku wataƙullah ku ji tsoron Allah wa yu'allimukumullah Allah yana karantar da ku duk waɗannan bayanan da yake ba shi ba bai zo da shi ba matsayin sharadi bane da za a ce ne wataƙullah sai a ce yu'allimkum za a yi jazma inda sharadi ne to kaga nan arabiyan mace bata ishi mutum bakin domin ita kanta arabiya da kamata ta gwada mutum wannan kuskure to abinda ake nufi shine karka dogara da tsuran larabci domin qur'ani ba tsuran larabci bane larabci ne na musamman ka je gun masana waɗanda suka san shi ka koya kuma alhamdulillah babu wani abu na cikin alqur'ani face sai da masanan nan suka yi bayanin sa tafsirai iri-iri ga sanan an sha ambaton sunan su kuma abinda ma ake yi amma shi za a ce mutumin da aka bashi hidiman zai fassara alqur'ani akalla mu dauka irin na wata guda din to daga yanzu in ka san zaka tafsirin alqur'ani ba misali yanzu ba sura ali sura wata shida ba to ya kamata a ce daga yanzu ka fara idadul darsin abin da zaka darsin nan kwaya 30 da ake na azumi ya kamata a ce zuwa yanzu ka fara shi sai zama sanda za a shiga sha'aban ka riga ka gama yin hand out ɗinka na duka bayanan da zaka da zaka yi to wannan ragowar watan sai ka je ku ta rigima da tela ya maka manyan riguna su waye guda talatin ne ko amma a ce kawai sai dai mutum ya kwashi akwatin binnan a riguna da huluna da takalma kawai ya kama hanya ya bar gari ya tafi wani gari ko zama kuma a garin nasu kawai yawon fira yake da zaman majalisa kuma ya je can din ma abin da zai yi kenan a je a tafsiri da la'asar a je a sha ruwa inda aka tanada a yi sallar ashan a dawo a zauna a yi fira shi kenan a yi bacci a yi na safe a yi na rana kawai a zo a yi tafsirin mata a yi na maza jama'a dole a giya ta kare dole ne amma malamai da suka san abin da suke yi wallahi azumi bai kamawa jama'a face sun gama nazara abin da su karanta duk wani leƙe-leƙe sun riga sun gama sai dai kawai irin ɗan broshin ɗin nan da za ka ɗan dinga yi kamar ɗalibai ne a university jama'a duk ɗalibin da ya sa abin da yake bai bari sai an ga timetable na exam sannan ya fara nazari ya riga ya gama nazarin shi ya gama summary din shi ya gama shige da fice shi ya gama CA din sa ko to shine zaka ga an yi jarabawa ka ganshi da point mai kyau amma wanda sai ana gobe ko an jima da la'asar ya fara bibiyar me zai yi dole ya je ya takka makame wataƙila ma ya bige da satan asa ko da kari uba Allah shi kyauta almuhimmi dai shine alqur'ani jama'a ba a fassara shi da tsuran larabci ya ce wa ala anna haditha jundubin da'if wancan haditha jundub ma dai da'ifi ne fihi sahal ibn abi hazm akwai sahal ibn abdullah ana ce mishi sahal ibn abi hazm ko sahal aku hazm akan ce mishi haka wa huwa da'ifun mutakallamun fihi an yi magana a kansa malamai ba sa karɓar riwayarsa kuna ganin bari mu aje wannan anan ko sai mu koma kan al'ibar fi qabri man gabar ko a bargo ana faɗin haka alimamu zahabi yake cewa sanata ihda wa tis'ina wa mi'atayn shekara ta abubuwan da suka faru a shekarar musulunci ta 291 fiha kharajat turku min jayshi fi jayshin lajbin fastanfara isma'il ibn ahmad an-nasa ammatan wa kasaba turka fil layli wa kabasa turka fil layli faqatala minhum فقتل فيهم مقتلة عظيمة وكانت من الملاهم الكبار ونصر الله ولكن أصيب المسلمون من جهة أخرى خرجت الروم في مئة ألف ووصلوا إلى الحدث فقتلوا وصبوا وأهرقوا ورجعوا سالمين فنهد جيش من ترسوس عليهم غلام زرافة فوغلوا في الروم حتى نازلوا أنتاكيا مدينة صغيرة قريبة من القسطنطينية العظمى وفتحوا أنوة وقتلوا من الروم نحو خمسة آلاف وغنموا غنيمة عظيمة لم يؤهد بمثلها بحيث إنه بلغ سهم الفارسي نحو ألف نحو ألف دينار ولله الحمد bala yace daga cikin ababen da suka fara a wannan shekara ta 291 bayan hijira shine kharajat turku fi jayshin lahibin turkawa lajibin sun fito a cikin wani aka ce jaishun lajib yana daga cikin abin nan da aka saba ji kwatance da ake yi a ce jaishun lajib bi ma'ana jaishun aramram kamar a ce wato gagarumar rundunar sai su ce lajibin wadda tana tafi ana jin karanta da kuginta ana hango kurarta daga nesa shi suke ce ma jaishun lajib waɗannan turkawa sai suka fito kafirai ne a lokacin mutanen ƙasar turkiya ta yanzu ɗinu fastan fara ismail bin ahmad annas wannan kwamanda sai ya ce to mutane kowa ya ammata ga baki ɗaya a mun yi wata magana a ran nan game da abin da ake ce ma sojoji ake ce ma akwai aljishin nizami akwai almurtazaka sannan akwai kuma almutawwi'a an aka ce aljishin nizami shine sojoji waɗanda aka ɗauke su aiki a hukumanci suke da albashi suke da diwar ɗinsu kamar yadda ake a yanzu a zamananci ko kuma almurtazika su ne sojoji ‘yan a ba su kuɗi kawai su kisa ‘yan hired killers ne su su kowa na iya gayyata su ba su da maslaha a cikin yaƙi in banda neman kuɗi su ne murtazika to akwai kuma almutawwi'un su ne sojoji masu yin yaƙi dan lahira kawai da suke nema galibi zaka ga a zamun nan da ɗaliban ilimi da malamansu su ne suke shiga cikin wannan nau'in su suna can suna harkokinsu da sauran 'yan kasuwa suna harkokinsu da duniya amma da zarar an ce za a yi jihadi sai su fito su ba sa jiran komai na albashin gwamnati sai da ba su ganima ko kuma sun yi shahada falillahi alhamd to sai aka ce kowa ya fito ma'ana da da ainihin jeshin nizami da mutatawwi'a kowa ya fito da suka fito gabaki daya waka basa turka fil layl sai yayi musu ya sammatsi turka wannan cikin dare faqatalan fihim maqtalatan azima yayi musu kisa kisa na ban mamaki mai girma wa kanat min al mala'im al kibar wannan yaki na daga cikin manya manyan yaƙe-yaƙe da ake lissafi wa nasarallahu kuma Allah ya baiwa musulmai nasara lakin usibal muslimuna min wajhatin min jihatin ukhra amma ko musulmai sun shiga jarabawa ta wata fuskar ta wata fuskar kharajatir rum fi mi'ati alf sai turawa suka fito su kuma cikin sojoji mutum 100 fa wasalu ila al hadath suka iso har inda ake yakin fa qatalu wa sabau suka tarar da mutane suna kwance cikin bacci suma suka ainihin same su da kisa da kama bayi wa aharaku suka kokkona wurare wa rajabu salimin suka kuma salim alam fanada jaishin min tarasus daga birnin tarasus sai aka sake tada wata runduna alaihim gulamu zurafa ko ni komanda da ya tashi a wannan lokacin ana ce mashi gulamu zurafa asalin sunan shi leon at-tarabulus leon at-tarabulus a tarabulus ta al-mashriq ake nufi ta can kasar lubnan shi asalin shi abin nan ne mallah wato soja ne na ruwa a lokacin an fara amfani da dabaru na sojan ruwa wajen yaki sai zama su ma gwamnatin musulunci suna da abin da za a ce ma wato navy post ɗin su kenan ko naval ɗin su suna da ɓangaren sojojin ruwa wannan wannan matashin sojan kamar da labarin shi ke cikin alkami fi tarihi na ibn al-akhir shine kusan za a iya cewa a tarihin kwamandojin musulunci da sojan ruwa babu kamarsa a wannan zamani kuma har yanzu ana labarinsa ana labarin kwamandoji masana dabarun yaƙi da jirgin ruwa shi ake ce mashi gulamu zurafa shi ne ya jagoranci wannan runduna a wagalun firrumi suka tafi suka ratsa ƙarashin turawan nan yancan gabashin asiya kenan a lokacin hatta nazaru antakiya har suka je garin antakiya antakiya hanyar da sunan gari kenan a ƙasar turkiya madinatan saghiratan qaribatan min al-qustantiniya al-uzma wani ƙaramin birni da ke kusa da babban birnin Kustantaniya shine a Istanbul a yanzu ke wanda wanda kamar da aka sha faɗa gari ne mai tarihi a musulunci game da jihadi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ta musamman ga wanda za su ci wannan birni yace la yaftahanna jayshun al-Qustantiniya fala ni'mal jaysh huwa wala ni'mal amiru amiruha Allah zai kawo lokaci da za a ci Constantinople da yake Annabi ya ce madalla da waɗannan sojoji ko madalla da commander su shi ne sojojin Muhammad al-Fatih wanda har a yanzu da muke magana a wannan shekaru ba a riga a ci Constantinople da yake domin gari ne wanda yake an ce a lokacin ganuwar shi guda uku ce kuma shi ne gari na mafi ƙarfin soja a duniya kamar yanzu ka ce Washington ko ko London ko Moscow ko ko ina kuma a Japan din nan da yake ci mishi wannan garin na technology eh mishi nan babban birnin Japan Tokyo ko Tokyo ko ire-iren su kaga gari ne da sun kai matuƙa wajen ƙarfin soja cin garin da yaki ba karama yaki ba ba karamin shiri za a kafa ci da yaki ba to irin wannan garin sai da aka shekara wajen 500 ana gwagwarmaya a tarihin musulunci kafa aka samu aka ci garin da yaki kuma daga nan har yau to garin garin musulmai tare da cewa ƙasar Rasha ta taɓa kawo wa garin hari kuma sai da suka zo kwatankwacin kilomita hamsin za su ci garin da yake a lokacin kuma babu wanda zai iya hana su so da ƙarfin daular musulunci ya riga ya rauni amma allah cikin hikimarsa aka yi sulhu suka koma a zamanin sarki abdulhamid a thani wanda ya daga cikin na ƙarshe-ƙarshen sarakunan wannan daula ta usmaniya yana da kyau gaskiya mutane su suka tarihin wannan daula ta usmaniya fa ga littafan nan sallabi ya yi su a ragibu sirjani shi ma ya rubuta da wasu marubuta ya da kyau ɗalibai su su karanta tarihin daular usmaniya ta musulunci wanda ba a san daular ba taɓa yin daular a musulunci mai faɗin ƙasa da ƙarfin soja irin ta ba da tsawon zamani da ta ci tare cewa kuma daula ce wata ke abin take itimadi a kan shi a ƙidance sufanci ne ba dole ta da suna amma kuma dai tayo musulunci aiki iyaka aiki kowa sai da ya tsorace ta kowa da ka sani a duniyar nan turawa suna ba ta haraji kasashen jujiya austria hungary russia faransa da sauransu sai da suka zama suna ƙarƙashinta ko suna da muhadara da ita ko suna binta a hankali daga ƙarshe kuma irin abin da ke faruwa da kowace daula ya faru da ita ta yi rauni kuma aka ruguza ta a 1921 Allah shi kyauta da kuma sharrin musulman cikinmu su ne suka su ne suka makirci sa a tatur da ake faɗa wani shaidani ɗin nan Mustapha Kamal shi ne jagoran wannan shaidanci da wasu da wasu da suke goya mashi to wannan daula a lokacin tana hannun kafirai fatahuwa an watan suka ci garin Antakiya da karfin yaki wa qatalu min ar-rumi nahwa 5000 suka kashe rumawa kusan mutum 5000 wa ganimu ganimatan azimatan lam yu'had bi mithliha suka ci ganima mai yawa da ba a saba ganin irin ta ba bi haythu innahu balaga samul farisi nahwa alf dinar abun rabon mahayi wanda yake da abun hawa sai da ya kai kaman wato dinari dubu dinari dubu ba karamin kudi bane yanzu kuma kowane dinari kowane dinari a yanzu kusan naira dubu ɗari da sittin ne ko to suka ce sau sau sau dubu kaga wajen miliyan nawa kenan abu abu Allah ne miliyan ɗaya da dubu ɗari shida ko ha ka san mutum da usabe ne ba mu san kudi ba da lissafin da shekaru wani ya mutu wani ya kaza ne sai ka kokarin ba amma kudi wannan sai sai sa abu albani ga sunan yan kasuwa Allah ya shige ku wa ammal karmati sahibi shama fa aguma bihi al-khatab wancan dan dan dan kalakatan nan dan karami dan nan wanda ake cewa sahibi shama wanda ya riga ya fara barnar sa tun a bayan mun ji to al'amarin sa fa ya girmama a wannan shekara wal tazama bihi alu dimashqa bi malin azim mutanen dimashqa suka yi sulhu da shi suka bashi dukiya mai yawa irin abin da suturji suke da gari kaza anguwa kaza ƙasa kaza ba za ku je gona ba sai kun biya miliyan kaza tunda bayan da suka iya sai su ɗiba su baya haka aka yi da shi da mutanen dimashka hatta tara hala anhu suka ba shi kuɗi suka yi roƙe shi allah annabi sai ya bar garin sai ya koma ina wata mallaka hims sai ya koma makwabtansu kamar kilomita ɗari sai ya je kawai ya koma wani gari ya kwace wannan gari ce su sai sun kawo kuɗi wasara ila hama wal ma'arra sannan garin hama da ma'arra duk ya kwace su fakatala ya dinga kisa wasa ba ya dinga kama ainihin wato bayi wa aqafa ila ba'alabak hanna hayya kai ba'alabak fakatala aksara ahliha ya kashe kusan fiye da mutanen garin sun masara fa akhadha salima salamiya sannan garin salamiya shi ma wa qatala ahliha inda dai shine turjin zamanin su ya ta wannan zaluncin da kisa qatlan zari'an kisa na rashin imani shine zari'ar wanda za a iya haƙura da shi a kashe mata a kashe yara a kashe mara lafiya a kashe na asibiti a kashe tsofaffi hatta mata raka biha ainan ta tsarif babu wani wato mai numfashi da aka yi a garin waja a jaishin muktafi sojojin gwamnati suka bu a daidai lokacin falta ƙahu ya gamu da su bi ƙurbi hisinin kusa da hims kusa da hims fa kasaru suka ci nasara akan shi wa usira khalqun min jundihi aka kama da dama daga cikin ƴan kalakatu mutanen shi wa rakiba huwa wa ibn ammihi al-mulaqab bil mudaththir da shi da wani cousin din shi mai suna mudaththir wani commander shi ne wa akharu da wani sai suka sai suka tsire wa taraqu thalathatuhum al-bariya suka ratsa jeji shine al-bariya su uku famarru bi daliyati bil tawq suka je wani kauye da ake ce mishi daliya kamar a ce anguwar wani irin ƙauyuka za ka ji a sunan garin anguwan mutane ne rigage kowa da sunan mai ita min amma wannan garin wani ƙauye ne kusa da furat idan ka koma a cikin littafin yaqutul hamam wato mu'jamul buldan haka da yazo yake cewa wannan ƙauye ne yace a da jami'in shi daliya asali ma'anarta inda aka tara ruwa ana bar ruwa kaman dam ko korama wanda jami'in shi ake ce dawali wani mutum mai suna ibnu tawq shine yake da anguwar da suke noman rani da shi da zuriyarsa da al'ummarsa yace yusqa bi halma'u lizar suna shayar da ruwan su yace madinatun ala shatil furat garbai wani gari ne a kusa da gaba kogin furat ta yammacin sa sai ya faɗi wannan labarin yace biha qubida ala qagiyatil qarmati ash-shama alaihi la'anatullah yace ana aka kama wannan matsiyacin dan ta'addan Allah ya tsine mai albarka sai dai ya bada wannan labarin shi ba wani domin a daidai nan ne da yazo ya yada zango sai mutanen ƙauyen sai suka ganshi sai suka suspectin wannan ba mai gaskiya bane nan da nan sai suka yi alatin jami'an tsaro aiko sai aka mai kofar ku aka kama shedanin a nan wajen shine ce fa an karahu fa an karahu wali tilkan nahiya mai garin bai fahimce su ba fa qarrarhum ya ainihin wato yi musu interview bai ji wani bayani mai gamsawa ba fa aka rafa sahibu shama yace aini ne wani fa hamalahum ila al-muqtafi billahi fa qatalahum wa harafahu suka yi musu atara atara suka kama suka daure su suka kai su gun sarki na lokacin al-muqtafi shi kuma yasa aka kashe su aka kona gawokin su Allah ya tsare mu su rama kamar da muka sha ambata waɗannan fitattu da ake gani yanzu a zamani jama'a bayan za ka fara su ka ji dai irin labarin irin shi ne dai mutum ka ayyamu dawo ya bai da nasu bil munasaba akwai dan uwanmu da aka kama matar shi a jiya ne ko shekaran jiya shine professor Ado Adam wanda ga wanda ba sani ba professor Ado Adam dan makarantar da hadisi tare muke ba fatuda da su a Abuciya amma da suka zama manyan yan boko kaga ba zai yi shi karatu ba sai dai suka boko Allah ya sa musu albarka jiya jiyan nan yan kidnappers suka kama matar shi a nan zango can zangon sham kuma yana baran addu'a a gun yan uwa ko wasu suma jiya da suka tare nan suka ce da Allah a sassa a cikin addu'a su ma ku kanin su da aka kama har yanzu abin ba a daina ba zama ana ci gaba da kama mutane abin da ya kawo saboda ya zama yanzu ba labari ne ma wai mai ban mamaki shi sa ba ma kaji sai dai a yi ta neman tsarin Allah a yi ta addu'o'i da kuma a dinga ɗaukan izina wa ku zo hijiraku kar ka dinga shiga ko'ina ko ka dinga bayyana kanka a ko'ina Allah shi kyauta shi yasa ma kuma kamar da wani jami'in tsaro ke gama da ce an kama mutum ba bai da amfani ku je kuna yayatawa a social media saboda daga yadda suka ga abin yayi trend za su gane muhimmancin mutum sai su kara mishi price tag yanzu ana kama wani mutum da ya wani mashahuri ko wani aramba ko wani ustazu kuka je kuka fara korafin Allah ka fito da shi a Facebook ba sai kun je Facebook ku fara ba to ana ta comment ana ta sharing har abin ya tare da sai su gana a a shi wannan mutum ya da masoya yana da wannan an kashe shi za su ji takeici sai su karawa matsalar tsauri sosai Allah shi kyauta wa fiya fiya ta'alabu al-allamu abul abbas ahmad ibn yahya ash-shaybani maulahu al-kufi an-nahwi sahibu tasanifi fi jumad al-ula bi bagdad وله إهدى وتسعون سنة قرأ العربية على ابن الأعرابي وغيره وسمع من عبيد الله القواريري وطائفة وانتهى إليه رئاسة الأدب في زمانه فأعلم وبما لم ننهو من تاريخ سا تكن كراتم ننهو سنن سا أحمد ابن يحيى ابن زيد الشيباني الإمام الضابي أنا مشتاكي العلامة المحدث النحوي قال من حديث لكم علم النحو شيني بالتابع الفصيح alfasihu fi tasarif babban malamin littafi ne a cikin nahu da kuma ikhtilafun nahawiyina an haife shi a shekara ta 200 ne daidai da haka za ka shekarar shi 91 a duniya fa'ala babban malami ne cikin malaman nahu amma yana daga cikin malamai waɗanda bai ɗauki kanshi a bakin komai ba bai ganin kanshi a matsayin malami haka yake rayuwar shi irin ta gama garin mutane malam ya ce ya rasu ne fi jumadal ula a watan jumadal ula bi Baghdad a Baghdad walahu ihda wa tisuna sana shekarar 91 ya baro kasar su ta Kufa ya zo zauna a ainihin Baghdad ya rasu an kuma qarar arabiyya ta ibn al-arabi daga cikin malaman sa akwai ibn al-arabi akwai farra'u akwai kuma ibn salam al-jumahi da littafin tabaqatul nahawiyyin asal tabaqatul bul shu'ara da kuma ibrahim ibn al-mundir duk malaman sa wa gairihi da waninsa su ne waɗannan da aka ambata wasa mai amin ubaidillahi alƙawariri ya ji hadisi game da zafi faɗa cikin sunan rabin nubala ya ji hadisi guda dubu ɗari a gun wannan malam wa ba'ifa da wasu su wanta hat ilaihi ri'asatul adabi fi zamani kuma makwara ne shi game da ilimin nahawu da adabi a zamaninsa yana daga cikin wato mutane da aka ambata kamar yadda yake cikin tarihinsa cewa marowaci ne irin wanda muka fara da cewa ana samun daidai waɗanda suke ba su da hali mai kyau Allah ya gafarta ne da ya rasu aka samu ajiyarsa dinari dubu shida aka samu a cikin taskarsa saboda ya ya ta taskacewa kaga ya taskace ya bar su kenan sai wasu su ci gaban za kamar yadda Aliyu Mange yake cewa dukiyarka a tattara ta tsaf a baiwa iya da mata sanda ko kaka tattara ta ba kasan tsuguno ka huta gashi ka zama ba da kokobo ba abinda duk ka tara gaba ɗaya wanda sanda kake neman shi baka hutawa shine maganan mai sunan shi ibnu mufli ko ce kai rayuwa ta talakawa kuma a kiyama a maka hisabi na masu kudi dan rayuwa talaka shine kullun cikin wahala da nema ba bai da abin da zai bayar bai da abin da zai ci to kai ma kana ta wahala kana ta nema baka ci ba baka bayar ba kaga rayuwarka ta kuma yin ta talaka kuma ka je kiyama kuma hisabi irin na masu kudi kaga akwai matsala hisabin masu kudi kuma ba hisabi ne mai sauki ba dan sai an tafi mutum min aina kasaba wa fi ma anfaqa to saukin ta kaga shi da lam yunfik babu magana fi ma anfaqa ke ko sai dai a laifin da ya na rashin infaki eh laifin da ya na rashin infaki shi ko za a kama shi da shi Allah ya tsare mu daga wannan mugun cuta ta ruwa jama'a malam ya ci gaba da cewa wa fiha ali ibn al-husayn al-junayd ibn al-junayd ar-radi al-hafiz al-kabir abu al-hasan fi akhir sana shi wannan ya rasa kashin shekara ne wa yurafu bil maliki li tasnifihi hadith malik ana ce mishi al-maliki saboda ya rubuta littafi na hadisan maliku tawafa al-kathira yayi yawo garuruwa daban-daban wa sami'a aba ja'far al-nufaili wa tabaqata cikin malamansa akwai mu'afa ibn sulaiman akwai al-imam al-ukaili abu ja'far al-ukaili akwai kuma al-imam ibn majid kaswini mai as-sunan asha rayfan wa 80 sanata yau da muna tarihin mutane da suka rayu sosai sun dade a duniya wa fiha qumbulu qumbulu ne kira'a wannan da kake jin labari shi ba wannan shekara ya rasu sunan shi qari'u ahli makka shine malamin kira'a na hadda mutanen makka kaji ba a ce hafizu ahli makka ba malamin kira'a ba a ce mishi hafizu wannan wani sabon salo ne na hausawa ba na larabawa ba wa huwa abu umara muhammad ibn abdurrahman al-makhzumi sunan shi kenan abu umar muhammad ibn abdurrahman ibn muhammad al-makhzumi maulahu al-makki kabilan banu makhzum sun ga tulun shu'ba kenan barran bawa ne gare su bawa ne ba ba dani wala hu sittun wa tis'una sana ya rasu ya rasu shekara 96 kaji shi ma ya sha miya sosai shaha ya tsufa sosai wan harama ya tafarkwashe wa qadali ikra'a qabla mautihi bi sab'i ismi kafar rasusa da shekara bakwai ya tirsasi zuwa ga yin ritaya daga karanta da alqur'ani saboda tsufa ya zama sai an kwantar sai an tayar ya shiga tsufa sosai qara'a ala bil hasan al-qawwas warhala ilayhi qurra'u mutane ɗalibai masu neman karatu sun ta tafiya gari gari suna komawa makka su zauna wa jawaru su makwabci ka'aba don su ji karatu wa hamalu a don su koyi karatunsu lafazin ƙumbul kamar yanzu a cikin ainihin wato tarihin nasa a cikin ma'rifatul qurra al-kibar na zahabi cewa sunan wani magani ne wanda ake bai wa dabbobi musamman shanu suna wani ciwon ciki ana kama su a dura musu shi a baki to ana cewa maganin ƙumbul shi kuma ya shahara yana mu'amala da wannan maganin shi yake hada shi yake sai da shi sai ko ana ce mishi kumbul kaji sunan zaka sa wadanka ka san ma'anar shi mun gani idan neman albarkar makarantar alqur'ani babu lafi a sanya mishi wannan sunan yayi aikin dan sanda yayi commissioner dan sanda a garin makka kuma an yaba wa aikin sa wajen rike gaskiya da amana da hana zalunci da hana barna tsawon shekaru da shekaru suka fara kama shi tun yana kamar ɗan shekara tamanin ko saba'in da wani abu sai ya ritaya ya ba aikin ɗan sanda mara ɗan sanda ne ya sa uniform kuma gaji babban alarama ne wanda duk duniya an sanda shi daga cikin alƙura al'ashara ko Allah ya gafarta masa akwai akwai tarihin shi mai yawa a cikin marifatul qura al-kiba wa fiha a wannan shekara ne ya ila al-qasim ibn ubaydillah al-wazir bi gubarkadat akwai wani takadarin takadarin minista mai suna alƙasim ibn ubaidillah ibn wahab alwaziri bagdad wazara lil mu'tadid wal muktafi yayi minista waɗannan sarakunan guda biyu al-mu'tadid da muktafi wa kana abuhu aidan wazira al mu'tadid baban shi ma minista ne wa kana alqasim qalilat taqwa ajiba yana da karancin tsoron Allah kathira zulmi sannan mugu ne mai yawa a muguntarsa kana yadkhuluhu wa kana yadkhuluhu min diyahi fil ami 700 alf dinar abin da yake samu na income ɗinsa daga ababen da yake da su na gidajen haya da shaguna a kasuwanni da gonaki da sauransu diya yana samun kuɗi duk shekara income ɗinsa dinari dubu dinari miliyan ɗari bakwai ko saba a mi'ati alfi dinar miliyan ɗari bakwai kenan ko ko dubu ɗari bakwai dubu ɗari bakwai dinari dubu ɗari bakwai sai kai times wancan kuɗaɗen in ka fassara shi zuwa naira kowane dinari a matsayin kamar naira 180 kuma kamar sosai walamma mata azharan nasu shamatata bi mauti da ya mutu mutane ba su yi wani irfa asiri a ce mutum ya mutu ba a so a zage shi in mutum ya mutu ai kaza ba su yi wani mujamala ba suka dinga tsine mai albarka suna bayyana zaluncin da yi ba ruwan mutane in ka cuce su za su fara in ka kirki za su fara saboda kamar yadda zafi ke fada a cikin sirar alamin nubula yake cewa da annahu kana zaluman atiyan azzalimi ne mai cin haƙƙin mutane saboda sarkin ya bar shi kusan shine in charge of komai kuma safakan liddima yana zubar da jinin mutane ya kashe wannan ya kama wannan sai ya da wata majalisa da ake zama a ta izgili izgili ma har qur'ani wata rana sun taɓa yin karanta wasu kissoshi na yahudawa da mutanen da ana ta dariya a wajen hawane hawane ke cewa wannan kissa fa wallahi ta fi bakara da ali imran da daki kaga wannan izgili da alqur'ani kuma da suka tantsare dariya suna yi suna shan abun maye to duk da haka kuma wa kana mumaddahan jawada ana mishi waka yana bada kuɗi sai zabi yake cewa illa annahu zindiq amma fa zindiki saboda wancan izgili da yake wa alqur'ani to Allah ya mishi sakamako da yake shi wa fiya muhammad ibn amr ibn bara alqadi abul hasan al-abadi bi bagdad shi ba bagdad ya rasu rawa al-ibn al-madini wa jama'a wa fiha muhammad ibn ahmad ibn al-nadri abubakar al-azdi ibn binti muawiyah ibn amr walahu 95 sana wajen abin da ga muku wannan duka shekarun mutane ne wanda suka dade a duniya kowa shekara 91 da 2 da uku babu masu kananan shekaru rawa an jaddihi al-qanabi wa kana tika wannan jikan abin nan al-qanabi muhammad ibn ahmad ibn nadar abubakar al-azdi dan gidan bint eh wal qanabi ko eh rawa an jaddihi wal qanabi yake jikan wancan bintu mu'awiyah ibn amr jikan mu'awiyah dan amr ne afwan walahu 95 sanawa an jaddihi shine wacce kakan nashi mu'awiyah ibn amr da kuma alqanabi muhammad ibn abunna abdullah ibn maslamata alqanabi malamin su bukhari din ko wa kana thiqatan amintaccen malami wa fiya muhammad ibn ibrahim al-bushanji al-bushanji muhammad ibn ibrahim al-bushanji abu Muhammad ibn Ibrahim Abu Abdurrahman Muhammad Ibrahim ibn Sa'ad kenan wannan akwai magana akan shi Allah samu iya yin ta saboda akwai maganganu masu tsayi akan sa a cikin musallan hadith ina ji malam zai ishara zuwa gare ta da yake cewa al-Imam Hibru Abu Abdullah Sheikh ahli al-hadith bi Khurasan shehin malaman hadisi a kasar Khurasan kamar yadda kace a Iran ke ko a Afghanistan fi awwalis sana ya rasu a farkon wannan shekara ta 191 rahala ya yi yawo wata wafa ya kewaye duniya warawa an ahmad ibn yunusa daga cikin malamansa akwai ahmad dan yunusa wa musaddad wal kibar da manyan malamai irin su ibn abi uwais irin sa'id ibn mansur irin su hubbat ibn khalid irin su abu rabi az-zahrani malamin su muslim irin su ahmad dan hanbali duk waɗannan malamansa wa kana min awiyatil ilmi buhu ne na ilimi mai zaman kansa qadrawa an anhu al-bukhari hadithan malam Muhammad dan Muhammad dan Ismail al-Bukhari ya rawaito hadisi kwaya daya fi sahihi saboda in ka lura zaka ga tsaran Bukhari kuma ta'akhkhara mautuhu an mautil Bukhari to amma akwai wani waje da Bukhari yake cewa haddathana Muhammadun qala haddathana Abu Ja'far qala haddathana Miskin ya tike isnadi har zuwa kan ainihin wato a shu'ba zuwa ga Khalid cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama Ibn Abbas yana cewa an soke ayan nan faɗin Allah wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhu cewa wannan aya mansukhiya ce wannan hadisi yana a cikin kitabut tafsir a tafsir suratul baqara to da bukhari ya bai kawai ce haddathana muhammad malam muhammad ya ba mu hadisi sai malamai kamar ne kuna zai kawo a cikin fatul bari sai malamai suke tattaunawa suke ta zakure zakulan wani ne wannan malam muhammadin da bukhari ya ce sai aka tarar wannan hadisin bai ainihi al'imamu alhakim ya ruwaito shi a cikin ma'arifatun ulumul hadith da cikin musadarar ɗinsa ta hanyar Muhammad wannan Muhammad ɗin ɗan Ibrahima albushanji albushanji ya ruwaito shi da aka sai wasu kai mata suka tafa suka ce to shi Bukhari ya ruwaito daga gurin shi domin isnadin irin sa sai aka sake lalubawa kuma sai aka samu Muhammad ɗan Idris shine Abu Hatim Razi kwagen nan shi wasu Bukhari ne go shi ma ya roto hadisin da irin wannan lafazin kuma shi ma sunan shi Mahmud kuma shi ma ta wannan hanyar ta Abu Ja'far al-Nufaili sai suka ce kai muna ganin shi ne sai aka sake lalubawa sai aka ga kuma Muhammad ibn Yahya az-Zuhli malamin na Bukhari da suka dan samu rashin fahimta ko shi ma ya ruwaito shi kuma su ba su sunan shi Muhammad shine ibn Hazm yake cewa ina ganin kai Bukhari kai wannan abin ne dan a samu waɗannan fa'idojin a wasu kwakwalwa domin inda ya faɗi wane ne cikin waɗannan kawai ko to hala har abada ba za a san sauran ina nan su yake amma yanzu ga ganin wamin cimoriya wannan musan cewa wani ma ya ruwaito wani ma ya ruwaito wani ma ya ruwaito kuma kowaye ba dai fika ne kuma kowaye tabakan malamansa ne ko tsararrakinsa ranar za ka ga ga alama a zahabi a nan ya karkata zuwa ga wannan magana duk da yake a cikin sirar alamin nubala da kuma almizzi a cikin littafinsa tajibul kamal da shi ibn hajirim a cikin fathul bari da wasu malamai da yawa wanda suka yi ta'arudi zuwa ga waɗannan matsala za ka ga cewa suna kawo magana ba tare da rajjaha komai ba kawai a matsayin dai wata latifa ce wata fa'ida ce ilmiya da ya kamata ka santa kada wata ranka joni ya faɗa hankalinka ya tashi lalle akwai ta kuma kowaye a cikin su ma ruwa ta sha dan kowaye fika ne abin amincewa ne shine kaji ya ce kad haqiqa rawa anhu al-bukhari hadithan fi sahih an an-nufayli kaji go shine daga Abu Ja'far an-Nufayli malam ya ci gaba da cewa wa akharu wa akhiru man rawa anhu wannan malamin ƙarshen ɗalibansa Ismail ibn Nujayd saboda kaga za a samu al'ali wan nazil ta wajensa don mutumin da ya riski su ibn Abi Uwais Said ibn Mansur su Abu Rabi Az-Zahrani su Musaddad su Ahmad ibn Yunus wanda sun mutu yanzu da ake magana da rasuwar zuwa wannan shekara wani ya fi wani ya fi shekara 50 a ƙasa sun rasu cikin irin 210 208 205 da makamantansu 220 da 30 kaga za a samu fadin shekaru a wurin sadaka akan so a san waye akhir marrawa an ya daga cikin laqaif da aka aka duba an hadisin yana nan a cikin bukhari wacce da ake magana a lamba hadisi na 4200 da lamba 71 zaka kuma sai ka saki duba da fadda sharhin da al-imam al-hafiz ibn hajar yayi a wajen malam yace wa fiha muhaddisu makka muhammad ibn ali ibn zaid al-sa'ib fi zil fi zil qa'adati wa huwa fi ashr al-mi'a ya rasu a shi ma goma ta ɗaya rawa an al'anabi wa sai ibn masul wa fiha muqri ahli dimashq harun ibn musa ibn sharik al-ma'ruf bil akhfash harun akhfash malamin qira'a ne shi ma ba ba wancan da ka sani na nahwu ba sai ibn zakwan fi ashar al-mi'a shi ma a cikin goma ta ɗari shi shekarar 92 shi ma ai bai shekara ta ɗari ne da 99 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kada ga wannan ya isa shi ma ko sai matsalaka a usul fiƙi ala manhaji ahalin hadith malam albakistani yana ci gaba da yi mana magana akan wato ƙa'idojin aiki da ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi tashri'i na na musulunci ana yi ne dama da ɗayan abu biyu akwai al-khitab idan aka ce al-khitab shine abin da da yaran gama garin mutane ake cewa nafsi nafsi da mutane suke wato da ilimi sai a ci mishi alkhitab ko mun gane wato magana da take umarni da hani a cikin qur'ani ko sunna shine ɗaya daga cikin source da ake aiki da su ɗayan kuma shine al-af'al ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ita waccan alkhitab yana da hukunce hukunce guda biyar ko dai wajabci akasinsa haramci ko mustahabbanci akasinsa makaruhanci go ko kuma a tsakatsaki akwai halasci su ne al'akamu a taklifiya guda biyar. To, amma a wajen aiki ana cire biyun nan ba a kawo makaruhi ba a kawo haramun ayyukan mazala sallallahu Alaihi wasallam. Duk abin da nabi ya yi koyi da shi a wajen aiki ko da ya zama ta hanyar wajabci ko ta hanyar mustahabbanci ko ta hanyar halasci don shi ba ya aikata wani zama makaruhi ballantana haram. To, wanne ne zai zama abin da za a mai da shi ya zama wajibi shine abinda aka samu goyen bayan magana akai ta ce wajibi ne annabi ya aikata sallallahu alaihi wasallama kuma yayi horo da aikata amma wanda wanda ba samu goyen bayan magana ba yana babi guda biyu ne mustahabbanci eh shi ma sai an samu goyen bayan magana mustahabbanci afwan ko kuma al-aslu shine halasci shine ake cewa af'alu sahibi shari'a ko da yaushe malaman usul fiqi ba sa wasa da waɗannan ayyuka saboda ƙarƙashin ƙa'ida amma cewa manzala sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne lakarkan lakum fi rasulillahi uswatun hasana akwai al-imam Abu Shama ya da littafi mai suna al-muhaqqiq al-muhaqqiq min ilmi al-usuli fi ma yata'allaqu bi af'alir rasul mujalladi ɗaya ne haka muhimmin jiddan fi babi shine ma ya ci gaba da cewa al-qaidatu sadisa ma asluhu mubahun wa tarakahu an-nabi sallallahu alaihi wa tarakahu an-nabi sallallahu alaihi wasallama wa tarakahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yadullu tarkuhu ala lahu ala annahu wajibun alaina tarku abinda asalin shi halas ne amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari bai yi ba wannan barin da annabi yayi bai nufin dole ne mu mu bari annabi ya bari ne dan ya sauƙaƙa mana zai ya kawo mana maslaha ash-shay'u alladhi asluhu mubahun da abin da asalin shi mubahun wa tarakahu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya barsa la yadullu ala annahu anna dhalika shay'a yajibu alaina tarkuhu li hadisi abi hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam qala saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi abu hurairah cewa zaruni ma taraktukum فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة اختلافهم على أنبيائهم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم أخرجه البخاري ومسلم أصل وانا حديث كما da aka sani hadisin tambaya da aka Annabi sallallahu alaihi wasallam a aikin haji wanda wani mutum mai suna Al-Aqra ibn Habis shine Annabi yana bayani akan cewa ya jama'a ku je ku yi aikin haji sai sai ya ce a fi kulli amin ya rasulullah shin ko shekara ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru bai amsa can daga baya sai yake cewa ina mai tambayar nan aka ce gashi ne yace inda na faɗa fada ya waje gare ku kuma ba za ku iya ba shine sai wannan taliki yake cewa abinda ban yi magana akai ba ku dinga yin shi ku daina yawan tambaya wanda ya jawa yahudawa da kiristoci matsala yawaita tambaya kuma an ba su amsa su kasa aiwatarwa sai a yi kaza bakara aka ce su yanka suka ce a sai an gaya musu kala sai an gaya musu shekara sai an gaya musu kaza kaza in kuma aka gaya musu kuma al'amari ya zama fitina to irin wannan tambayan ku daina yi su nabi ce inna ma alaka man kana qablakum bi kathrati ikhtilafihim ala anbiya'i ma nahaytukum anhu fajtanibu abinda na hana ku to ku guje shi abinda ban hana ku ba bari kawai ne ba kaga bai cikin wannan ke wa ma amartukum bihi fa atu minhu masatatu abin nace ku yi kuma ku yi iya iya wannan suna cikin jawami'ul kalim na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma nahaytukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa atu minhu masatatu qala ali ibn hazm manya kenan ko yace fa hada khabarun manqul naqala tawatur an abi huraira wannan hadisi an ciro shi daga abu huraira ta kowace hanya falam yujib rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ahadin illa masalla mimma amara bi annabi bai dora kowa komai ba sai abin da zaka iya cikin abin da annabin yace ayi wajtinabi ma naha anhu faqat annabi dora kowa ba komai ba sai abin da aka ce a bari ولا يجوز البتة في اللغة العربية أن يقال أمرتكم بما فعلت وأسقط عليه صلى الله عليه وسلم ما على ذلك في أمره بيجوا أشي النبي أنا نفهم نا أمرتك ولا أبنا نعيك تاني كما أتشرى وانا أتشكين زنتم بأفريش يجي بتركه ما تركتكم حاشا ما أمر به أو نهى أمر yake magana akan aiki bai magana akan wato umarnin shi da abin da ya hani wa qala abu shama fil muhaqqiq litafin neman ishara al-imamu abu shaba sunan shi abdurrahman ibn isma'il ibn ibrahim al-maqdisi jinin maqdisa ne shi ya rasu a shekara ta 660 da ainihin biyar shine a a malamin mashyaka na al-madrasatul ashrafiyya kafin imamun nawawi sai da ya mutu ne sannan aka daura imamun nawawi bil munasaba wasu yan ta'adda ne suka kashe shi ana tsammanin yan shi'a ne saboda ya matsa musu da raji suka shigo gidan shi ko zauren gidansa da sunan kamar sun zo fatawa suka danne shi suka mai yankan rabu Allah ya gafarta mishi Allah ya sa ya shahada malami ne iyakan malami jama'a da yana da littafi da yawa a akhbarul dawlataini a kitabul dawlataini fi akhbarul dawlataini da tafin shi mashhuri shine al-ba'isu ala inkaril bid'ah wal hawadith wanda abun mamaki ya littafin ne da ya raddiyo malamansa sai ibn asakir ibn asakir da kake ji a dimashki malamin sa ne an ce tun yana dan yaro kankani yake zuwa zauna majalisi ibn asakir yana kallon yadda ake karantawa baban shi ma bai sani ba kawai sai aka samu labari yaro ai ya ya hada alqur'ani aka ce to a nemi baban shi ba dole a mai rijista a makaranta wannan yaro ba zai yi a bashi kawai wai yana zuwa ne kamar yaji ana yi haka dan dan kallo ba Allah ya mishi basira da baiwa tun yana dan karamin yaro kamar da suke fara tarihi sai yana shekara 21 ya gama karantar duk wata mas'ala da a lokacin malaman zamanin shi za su iya karanta da ita sai dai kuma bincike da zari irin nashi to ana nan sai kai al-imamu ibnu asakir sai ka bada fatawa akan halaccin salatul raga'i wanda yake yi a tsakiyar rajab din kuma sallah ce wanda hadisi da bai inganta ba kuma suka tattauna da wannan ɗalibai shi da ya ce yana ganin an haɗa hadisan za ta yi ƙarfi shi ne abu shama ya ɗauki alƙalaminsa ya rubuta wannan littafi ya masa raddi ya haɗa kuma da sauran mas'aloli na bidiyoyi raddi ba ba irin wanda muke yanzu ba jama karka za ce raddi ka ɗauka da irin abin nan misconception da muke wa raddi a yanzu don raddi kawai a mai bulala ne ko ya ji jiki a tsire mutum a gaggaya mai magana a tona mai asiri a aibata shi ce kawai mutumin gari kaza kawai mai sana'a kaza kawai jahili kawai dan dan suwa na kawai a aibata shi da dangin da sana'arsa da intima'insa a wannan ba ilimi bane amma shi shi ke cin kasuwa ne to raddi ne na kaza ba daidai bane kaza daidai ne kaza daidai ne to sai ya zama kuma shi malamin shi bai fusata akai fitina da shi aka da wanda ya fusata aka yi rigima da shi akan shi ne ibn salahi ibn salahi da kake ji sun yi rigima sosai da wannan saboda shi ma ya inganta hadisin ya raddi ya raddi ya faɗi maganganu akwai rigima tsakanin sun kuma littafin abin nan shirakin zahab fi akhbari man zahab za ga duk waɗannan labarai na waɗannan malamai Allah ya gafarta musu ibn salahi ya riga shi rasuwa ya rasu ta ɗari shida da arba'in da shi kuma malamin nasu ibn asakir shi ta ɗari biyar da saba'in da ɗaya ya rasu Allah ya gafarta musu gaba ɗayansu wannan babban malami yake cewa wa zahiru hadisi abi hurairata annahu la wajiba alaikum illa min jihati al-amri wan nahy zahirin hadisin abu huraira shine cewa ainihin wato babu babu abinda Allah ya daura maka na wajibi sai abinda Allah ya umarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarta ko Allah ya yi hani ko annabi ya hani wa annahu ma lam amurkum bihi wa anhaakum fa antum kharijuna min ubdati al-wujubi walhazari in ban umarce ku ba to kun fita daga alhakin wato a ce abin ya wajaba a kanku ko ya haramta a kanku fadaruni ma taraktukum yace ku bar mana abin da na bar muku bar mana abin da na bar muku yace fa in kila inna sahabata taraku akala dabbi lamma taraka nabi sallallahu alaihi wasallam akalu hatta bayyana lahum annahu ya'afu to wani zai ce a aikace da aka aje naman damu annabi ya janye hannunsa sallallahu alaihi wasallama sai sahabbai su ma suka janye sai ya ce ya baku ci ba suka ce mun ga baka ci ba fadalla hadha ala wujubi tarki ma tarakahu annabi sallallahu alaihi wasallam wani zai ce to kaga wajibi ne duk abin da ma'aiki ya bari alaihi salatu wasalam kai ma ka bari da annahum taraku ma tarakahu annabi sallallahu alaihi wasallam to amsa me za a bashi abu shama yace fal jawabu anna zalika kana waqta tashri'i gaskiya ne wannan a zamanin da ake wahayi to haka ne duk abin da Allah bai yi ba sallallahu alaihi wasallam ko ya zo yi ya fasa dole kowa ya fasa fa zannu sahabati anna tarku sallallahu alaihi wasallam fa zanna sahabatu anna tarku sallallahu alaihi wasallam li akali dabbi huwa min babit tashri' sahabbai sun dauka an shar'anta ne saka su ma suka bari kamar da ya cire takalmi suka cire din ko hatta bayyana lahu anna tarkahu li akali dabbi laysa min babit tashri' har sai da ya bayyana musu cewa ya bari ne ba dan shari'a ta hana ba fa akalu sai suka ci shi alƙairci sabi'a al'aslu anna ma hamma bihin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu fa innahu la yakunu hujja kaji kwakwalwan malamai abinda annabi yayi nufin yace zan yi kaza sai ban yi ba to ko zai zama hujja na so in kona gidan wanda ba sa zuwa sallar jami'i to wani yace to ni yanzu bari in kona tunda ni ne gwamna misali ko mun ga na so in sa sallar isha ta zama karfe 12 da dare annabi bai sa ta ba to kada wani yace ni to zai saka wannan ina fata mana ganewa haji malamai da ifaful aquli sai yace qala shaukani fi ishad al-fuhum al-imam shaukani shi ma wani jabalun ne min min al-jibal shi ma wani dan dan masu kudi ne wanda Allah ya mushi baiwa ilimi bai taba sana'a duniya banban da ilimi Allah ya bashi baiwa mai yawa aka ce da ya karantar da Bukhari aka dinga roƙon shi sai ya sake sharhi ya ce a ni ma da tibun hadar nake dogara wani sharhi kuma zan sake akwai tabin shi mai suna ishad al-fuhul Allah Allah ya gafarta malam albani namu wannan littafin malam ya so ya karantar da shi an mun siyo shi a lokacin da aka gama luma ta shirazi a an siyo shi za a fara karatun shi sai kuma batun tafiyar malam yola ta taso shikenan da malam ya tafi yola karatu ba a sake labarin littafin ba duk sanda aka mutu lamin sai na tana da kabiya eh sai ka sai ka je ka samu wanda zai koya maka Allah shi kyauta yace ma hamma bihi nabi sallallahu alaihi wasallama wa lam yaf'alhu kama ruya anhu bi annahu hamma bi maslahati al-ahzab bi musalati al-ahzab bi thuluth simar al-madina arwato cewa lokacin da ahzab suka kewaye madina aka rasa yadda za a yi su menene wa izagatil absar wa balagatil qulubul hanajira وتظن بالله الظن أولئك ابتلي وزلزلوا زلزالا شديدا sai da yake cikin wannan tsoron sai annabi ya ga cewa kai ya jawo mutanen Madina fitina ba da ya zaman shi ba a maka kawai shi da wasu cikin muhajirai sai suke shawara cewa to gafafan da suka shiga cikin wannan rundunar idan aka yi kokari aka aka yi istimalar su an rage wa rundunar ahzabu karfi me kuke gani sai ta aka aika aka je aka shawara da shugabanninsu su ne su Uyayna ibn ibn Hisn da Al-Harith ibn Auf al-Murri cewa me kuke gani zamu ba ku gabaki daya proceeds na noma da aka samu a Dabino da Inabi na Madina daya bisa uku da sharadin ku fita daga cikin wannan alliance ku koma garuruwan har an rubuta takarda za a tura musu sai annabi ce to bai kamata mai wannan shawara ba mu ta bakin mutanen Madina nan ba sai ya kira Sa'd dan Ubada da Sa'd dan Mu'ad mun karanta wannan azab Mu'ad go da irin rigingin ma da aka yi akan wani Sa'd a ba shine mahallin Mu'ad da annabi ya kira sai ce kun ji kun ji abin nan muka shawara suka ce wahayi ne ko ra'ayinka ne ni ce ra'ayin ka ce wallahi an Allah ba bai da ba waɗannan kafiran mu da su muna cikin kafirci da dabinan Madina ce wallahi ya fi karfin su sai dai in ka yi bako ka ba shi ya ci a matsayin bako ko kuma ya siya da kudin shi amma abin walilansu wallahi sai yanzu da muka shiga musulunci Allah ya ɗauka kamu muka ba kafirci suna kafirci mu ɗauki ɗaya bisa ukun dabinan mu mu ba su ce wallahi mu da su sai dai in mun mutu su dabinan nan ba mu yi dawa su sa'adu ya aishi takardar da ya sa ruwa ya wanke ta amma takardar ce a yi mutu da tawada ya ce wannan sulon an ba sa shi ya manzo Allah annabi ya ji ƙarfin gwiwa suka ƙara da suka ce wallahi sai dai mun ƙare su dabina na ba zan ba su dabina mu ba karbu da su koya maza kaga kaji mutanen Madina ke sai annabi yake son su ci ko an raba gari an raba gida zan shiga gidan mutanen Madina yace to irin wannan ba a cewa ayi wal haqu annahu laysa min aqsamis sunna wannan baya cikin sunna da annahu mujarrad khuturin dan tunani ne khutur shay'in alal ba wanda ya shigo cikin tunanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min duni tanjizin ba tare da an aiwatar ba lahu walaysa zalika mimma atana rasul sallallahu alaihi wasallam wala mimma amara Allah subhanahu bi ta'assibi bai cika abin da annabi ya aka ce mata kuma rasul wala tana ce ai koyi shi wa kad yakunu ikhbaru sallallahu alaihi wasallam bi hamma bihi lizajali zai iya zama kuma ya ba da labarin ne dan ya ja kunne kama saha anhu annahu qala kamar yadda ya faɗa a wancan hadisin da ishara laqad hamamtu an ukhalifa ila qaumin la yashhaduna salata wa uharrika alaihim buyuti buyutu intaha qultu ni malam pakistani sai nace wa inna ma yunzaru ila al-fi'l alladhi hamma bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-qara'in al-muhtaffi bidhalik shi aikin da annabi ya nufin yi bai yi ba za a duba qara'in ne me ya hana shi kawai misali azumin tasu'a da ashura ko annabi yana yin ashura yace in Allah ya so zan yi atasu'a me ya hana shi mutuwa ta hana shi riska za ka ga wannan zai da kai shi ibnu abbas ma kamar da yake cikin sai muslim shi tasu'an kada yake shi abin da ya fahimta annabi ya juya ne ba wai tasu'a da ashura ba ya maida azumin ne ranar tara ga wata kawai kaga wannan za a yi saboda an san abin da ya hana shi akwai mani'i ne akwai abin da an sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki ne saboda tsoron kada a shar'anta mana kada mu kuntata kaman ne kaman sallar da a azumi ya daina ko to yanzu za ta shari'i sai Umar ya dawo da ita na tana wata magana da malam yayi lokacin da aka mukaddima wancan littafin a muciya na na irshadul fuhud aka karanta wata magana da da da shaukani ne yake faɗa yake cewa a cikin ilmomi babu ilimin da ke mai da malami ya zama mai kan gado kamar usul fiqh ci kuma ilimin da ke sa malami ya zama ya yanke hujjan abokan hamayyarsa ba usul fiki ba ce idza takallama al-usliyu az'ana lahu al-munaziqun duk masu ja da shi sai dai su kasa da kansu isa dole ne jama'a a tsaya ku usul fiki dan a rage wannan irin irkaniya da wauta da ainihin wato harbati maji da mutane suke a babuka na ilimi Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya sa mu gama lafiya na ganin mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi